أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ثبت لساني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك كل امرئ ما نوى فمن إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه بهوسة أها yan uwa musulmi manema sanin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna cikin babin kufran al'ashir da kuma bayanin kufrun duna kufri wato kufranul ashir shine rashin godewa namiji wato rashin godiyar mace ga mijinta kufrun duna kufrin wa sabo ma'anarsa sabo akan kiran shi kafurci amma abin nufi a nan kafurci irin na rashin godiya ba irin wanda zai fidda mutum daga addini ba wato daga musulunci ba to bukari a nan ya yi amfani da wannan hadisi ba domin komai ba ne domin ya nuna mana haƙƙin miji a kan matarsa ya kai gaya saboda haka a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce da zan umarci wani ya yi wa wani daga cikin halitta sujada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada sai dai sujada baya inganta ga wani Allah to wannan ya nuna haƙi wato ƙarfin haƙƙin namiji akan matarsa to idan duk da wannan haƙƙi mata bata gode ma mijinta ba hakika ta aikata zunubi wanda ana iya kiransa da sunan kafurci saboda muninsa ko da shike ba kafurci irin wanda zai fidda mutum daga addinin musulunci ba saboda haka imam bukhari bayan ya yi wannan bayani wato ya yi wannan hadisi na babu kufrani da ashiri ya zo da batun kufrun duna kufrin sai kuma ya kawo bayani akan hadisin nan na abu sa'id al-khudri wato abu sa'id al-khudri wanda zai zo a gabatan a cikin babin nan na haila inda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mata ranar sallah tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna akthar ahli an-nar fa qulna wa lima ya rasul Allah qala tukfirna al-la'na wa takfurna wa takfurna sai asma bint yazid ibn sakan tace masa a nakfuru billah aw a yakfurna billah wato mata yake takfurna al'ashira لو أحسنت إلى إحدى يكفرن العشيرة أيكفرن بالله قال يكفرن العشيرة لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط دا كايما تيرسو الهيري صورا يوانك دكا كاتوتا تامتا كومي وجن ciyarwa da wajen tufatarwa da wajen zaunarwa duk duk abin da ake wa mace kayi mata sai ka yi kuskure wata rana ta ga wani ɗan abu kankani da gare ka na rashin kirki misali da abin da wato mimma labudda minu na ɗan adam saboda gajiyawar ɗan adam sai ta ce ai tun da na san ka baka taɓa yi min alheri ba wannan ɗabi'a kenan na mata to a nan sai mu ci gaba da abin da shi imam bukhari ya faɗa dole ne mu mai da hankali hadisi abu ne wanda yake mai sauƙi ga wanda baya son ya san hadisi amma yana da wuya ga wanda yana so ya san hadisi wanda baya so ya san hadisi zai karanta shi saboda tabarruki ya karanta shi sardan kora ya karanta kurum wato yanayinsa kamar yanayin mutumin da yana karatun qur'ani yana bin ka'idar tulumfi ne wato ai ba karatu ne yayi ba ya wayar da kansa ne to haka ilimi na hadisi dole mu san da ƙiƙo'insa mu san ka'idojinsa to za mu shiga cikin wannan hadisi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كفران العشير وكفر بعد كفر دون كفر
وكفر دون كفر فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط
تو حدثنا عبد الله ابن مسلمة واتو القعنبي ده daga cikin manyan wato manya-manyan almajiran imam malik wayanda su ma suna da riwaya ta muwaffa akwai muwaffa na imam malik wanda aka ruwaito shi da riwayar qanubi ko da shi wanda ya shahara a wurinmu nan shine muwaffa riwayar yahya ibn yahya al-laifi sannan kuma akwai muwaffa na ibn ziyad akwai kuma muwaffa na muhammad ibn hasan akwai muwaffa na ibn al-qasim wayannan duk yanzu haka wato kusan an buga su banda na kanubitin nan duk suna nan ana samun su a wato shi kanubi ya ce an malikin ya karɓo wannan hadisi wurin imam malik ibn anas wato imam malik ibn anas yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda duk waɗanda suka shiga makarantar hadisi ko kuma dai waɗanda sun zama malaman hadisi hakika sun sha daga tafkinsa da wuya ka samu mutumin da bai taba shan wato sharab ko kuma mashaya irin na imam malik saboda haka ɗalibin hadisi dole farko ya san wato tartibin waɗannan mazaje kamar bayan sahabai kaga sai a ga daga cikin malaman hadisi kamar su abu hanifa annuman ibn sabit wanda ya rasu a shekara na ɗari da hamsin bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi sai Sufyan as-Sauri wanda shi rasu a shekara na ɗari da sittin da ɗaya sai imamin mu Malik wanda shi kuma ya rasu a shekara na ɗari da saba'in da tara bayan shi sai imam muhammad ibn idris shafi'i wanda shi kuma ya rasu a shekara na ɗari biyu da ɗari biyu da hudu sai kuma wato imam ahmad ibn hanbal wanda shi ya rasu bayan wannan yanayi da ɗari biyu da talatin ne ina zato saboda mantuwa sai a yi muraja'a ta kila to bayan su kuma sai an samu wasu waɗanda su kuma ana rattaba su ɗalibin hadisi dole ya san hadisan irin waɗannan ya kewaye su kamar su waɗannan limamai da mun san su shi imam bukhari da muslim da abu dawuda da nasa'i da tirmizi ibnu maja da ba a haɗa shi da su ba daga baya ne aka zo aka haɗa bayan littattafan waɗannan kana iya shiga cikin wasu manya-manya guda bakwai da su kuma ya kamata ka himmantu a kan littattafansu kamar shi imam wato alhaji mai mustadrak da imam abu nu'aym al-asbahani da kamar abu ibn al-imam bayhaqi da imam ibn abdul bar da dai makamantar su bakwai to da geri dai haka haka har ka zo karshe ya kamata dai tunanin ka ya kasance duk lokacin da ka samu ɗaya daga cikin waɗannan kana kawo shi kusa har ka saba da su to a nan malik yana rawaito ne daga zaid ibn aslama zaid ibn aslama a zamaninsa yana daga cikin malamai waɗanda almajiransu idan sun zo sun ga fuskansu sai ubangiji ya ƙara musu himmar ibada su koma su yi ibada wani su yace in na ga zaid bin aslama na koma ina samun imani imani na yana karuwa fiye da wata guda ko fiye da watanni uku kafin na zo na gan shi kuma wato saboda ganin yana da ta'asiri a wurin daidai da abin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khiyaru ibadillahi man idza ru'u zukira Allah to zaid ibn aslama shi yana ruwaito wannan hadisi daga Ata ibn Yasar عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء Allah Ubangiji ya nuna min wuta sai na iske mafi yawan mazauna cikinta mata ya sai aka tambaye shi suna kafircewa to wani irin kafirci suke yi a yakfurna billahi suna kafircewa da Allah ne
qala yakfurna al-ashira yace a ba Allah suke kafircewa ba amma suna rashin godewa wato namiji mijinsu duk alherin da zai yi musu ba za su gode mishi ba suna gani kamar bashi ne a kansa alheri ne wato nasu a wajen shi dole sai ya yi musu tare da girman haƙƙin namiji a kan matar. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, A'a, ba sa godiya ga namiji, wato ga mijinsu, ba sa godiya kuma ga kyauta ko kuma kyautatawa. Duk wanda ya kyautata musu ba za su ga kyautatawar ya yi saboda Allah ba. Lau ahsanta ila ihdahunna dahar ga ɗayansu a duk tsawon zamani ka kyautata mata tun mara'at minka shay'an sai ka ga wani abu da gare ka wanda ba shi da daɗi
qalan ma ra'aytu minka khairan qat watakila ma ta yi shekaru barkace tare da shi ta ci abincin shi ta yi amfani da tufafin shi ta yi komai da komai amma duk da haka abin da take faɗa kenan wato sai take ban taɓa ganin alherinka ko da sau ɗaya ba to kamar yadda dai kun sani abu sa'id al-khudri wanda shi bukhari ya yi ishara zuwa gare su yake babin nan da akwai banda abdullahi ibn abbas akwai hadisin akwai hadisi wanda shi abu sa'id ya riwaito wanda bukhari zai kawo shi kan babul babal hif haka kuma har wa yau wata kila kuma wato yana nufin wancan hadisi na shi wanda yake baya cikin bukhari yana nan a cikin wato a wasu littattafai daban kamar tabarani inda shi abu sa'id al-khudri yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yashkuru Allah man la yashkuru nas baya gode wa Allah mutumin da baya gode wa mutane akan isar da ni'imomin Allah zuwa gare shi wanda baya gode wa mutane to baya gode wa Allah to watakila a nan Bukhari yana nufin wannan hadisi ne duka kuwa tun da ita bata gode wa mijinta ba wanda kuma haƙƙinta a kanta ya kai kamar a ce mata ta yi mishi sujada tun da bata gode mishi ba alhali ko haka lamarin yake to ashe bata gode wa Allah ba to saboda haka abin da ya kamata mu koya daga wannan hadisi shine cewa laifi ko da shi bata kai wato a kafirci ba wani lokaci akan kiranta da sunan kafirci kamar yadda dai kun sani aikin imani ko da shi bata kasance ita ce imani ba ana ce mata imani kamar sallah kamar sallah inda ubangiji yana ce Allah baya tozartar da imanin ku ba yana nufin baya tozartar da sallolin da kuka yi su yayin da kun fuskanci wato baitul maqdis to haka lamarin yake kamar yadda akan kira aikin lada ɗaya a ce imani ne haka laifi kuma girmanta a wurin Allah don ba a san laifin da za ta sa mutum cikin fushin Allah ko kuma cikin azabar Allah ba saboda haka laifi wanda bai kai kafirci ba akan kiransa da sunan kafirci saboda saboda munana munana shi a idon mumini da kuma a sa mumini har yayi kyamar wato aikin sabo bismillah
باب المعاصي من امر الجاهليه To wannan babi kuma yana bayani ne akan matsayin musulmi. Musulmi lokacin da yake ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. To ya tube duk wani tufafi irin na jahiliya. Ya tube duk wani kuduri na jahiliya. Ya tube duk wani mugun aiki na jahiliya. Ya tube shirka. Ya tube sabo duka gabaki ɗayansa. saboda haka idan musulmi bayan ya musulunta ya shiga tafarkin istiqama tafarkin imani da tauhidi da ihsani ya zo ya aikata wani laifi to la shakka ya koma halaye irin na mutanen jahiliya kenan domin mutum in bai halasta wa kansa ba ba zai aikata laifi ba in kuma bai yi rafkanwa ya gafala ya manta da girman Allah ba ba zai aikata laifi ba to halasta abinda Allah ya haramta ma aikin kafiri ne sannan kuma mutum ya manta da Allah ya manta da girmansa shi ma fa ba aikin mumini bane saboda haka anan imam yana ce babul al-ma'asi wannan babi yana bayani akan cewa ayyukan sako suna daga lamuran jahiliyya wala yukaffaru sahibuha bi irtikabiha illa bishirk amma musulmi in ya aikata sako ba za a kafirta shi ba sai dai ya aikata shirka a nan ya kamata mu sani ma'abota sunna ahlu sunnati wal jama'a sun yi ijma'i akan cewa musulmi mai yin sallah ba za a kafirce shi ba ba za a fidda shi daga da'irar musulunci ba mutum mai aikata shirka ba saboda sabo wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbihi ba za mu kafirtar da ɗaya daga cikin masu sallah ko kuma masallata saboda sabo ba to amma wannan kansa ya kamata musulmi ya gane munin shi ya nisanci sabo ko da shi ba za a ce masa kafiri ba to ya sani kowane mutum a duniyar nan yana da aiki kowane mutum kaga wato in kaga mutum yana ɗauka abubuwan mutane ba da izinin su ba barawo kenan sunansa ga musulunci bai bar kowa ba shi da suna ba to ina in yana yanke aljuhu ya ɗauka kaga a nan za a ce nashal za a ce muftalis in yana cin kuɗin amana za a ce kha'in kowa an bashi suna to haka in ya kai matsayin yana wato wulakanta umarni na Allah to kaga watakila ma ya fada cikin abin da za a ce kafiri din ba saboda Allah saboda haka Allah yana cewa karraha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كما يبين وإن ما سوء صفة جداد يرسل waɗanda suna son imani an kawatar da shi a cikin zukatansu kuma sun kyamar wato kafirci da fasikanci da saba wa Allah wayannan ya kwatanta su da siffan wato shari'a ulaika humur rashidun kuma ba mutumin da zai samu irin wannan shari'a ya ce da karfin shi ko da ikon shi ne ya samu wannan ba don haka yake fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim to anan ya kamata musulmi ya gane wato in ka ga musulmi ya bar ayyukan biyayya da ta'a da ibada ya koma ya fada cikin ayyuka irin na sabo to fa an ce kafirci ya aiko masa da wasiƙa don haka malamai suna ce al-ma'asi barizul kufri wato in dai kaga kana aikata sabo to kasan cewa kun kulla abota da kafirci kuma ya fara aika maka da wasiƙa wasiƙo na soyayya wata kira ma ku ga ku saboda haka ya kamata musulmi ya san shafin irin wa'annan abubuwa
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ba za a kafirtar da wato mai aikata sabo ba to saboda me إنك امرؤ فيك جاهلية saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa Abu Zarri al-Ghifari cewa ka zage shi da launin uwarsa ka ce masa dan baka ka zage shi da uwar shi innaka mur'un fika jahiliya lalle kai musulmi ne amma da kwai siffan mutanen jahiliya tattare da kai har yanzu baka tsarkaku ba domin in ka tsarkaku za ka san duk wani bambance-bambance na iyaye da kakanni da kabilu da kabilanci duk waɗannan musulunci ya rushe su da la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma ya rushe su da laqad karramna bani adam kuma ya rushe waɗannan duka da inna akramakum inda Allah atqakum yayin da yake yani wan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum muhimmanci da aka halicce ku kuma an bambanta tsakaninku ba domin komai mai aya ne na ubangiji aya ne na ubangiji wa min ayati khalqus samawati wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin haka Allah ubangiji wato ya bambanta a tsakanin kabilu da al'ummu da harsunan su ba domin ya nuna fifikon wasu akan wasu bane a'a domin ya nuna ayarsa ya nuna kamalarsa ya nuna musu cewa ba abin da zai gagare shi wannan